بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر uku ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da uku ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 81 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim walafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana karantar da mu ne akidar musulunci dangane da alwala'u wal bara Ibn Taymiyyah yana kawo mana ayoyin Alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fassarar magabata dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci aqidu da al'adu da tafarkin kafirai sawa'un waɗannan kafirai ziryan maguzawa ne ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi ibnu taymiya yana mana bayani akan wato faslin da ya kulla dangane da bukukuwa na bid'a waɗanda ake yi a wurare a inda ya gaya mana ka'idojin da ya gudana akai waɗanda ainihin muka ji su har zuwa inda yake cewa wa aidan fa inna ta'rifa inda al-qabri ittikhadhun lahu aida ya kamata a sani da cewa at-ta'rifu zuwa ayi tsayuwa arafa ayi wuni irin wunin arafa a wajen wani kabari ittikhadhun lahu aidan to hakan ya maida wannan kabarin wannan wajen da wannan lokacin ya zama biki kenan kamar biki irin na shari'a ma'ana ana gogoriyo kenan da shari'ar Allah wajen kawo wani abu na haramci wa hadha nafsuhu muharram wannan din kuma shi kanshi abu ne da shari'a ta haramta sawa'un kana fihi shaddur lirhali aw lam yakun daidai wa daida shin wannan kabarin sai da aka yi takakkiya takanas ta Kano aka je inda yake ko ko a garin da mutumin da ke yin wannan bid'a ko shirkar kabarin yake ma'ana ba bambanci wajen zunubi tsakanin a ce sai mutum ya hau mota ko wani abin hawa ya tafi wani kabari a karbala ko a birnin fas ko a sokoto ko a maiduguri ko gombe daga nan zariya ko kaduna ko kano misali ko kuma ya zama kabarin a kano yake inda kake ko a zariya yake inda kake ko a kaduna ko a sokoto garin da kake ba bambanci tsakanin wanda sai an yi tafiya da kuma wanda kuke gari ɗaya da shi dukkaninsu haramun ne wa sawa'un kana fi yawmi arafa aw fi ghairi kuma ba bambanci tsakanin wanda yaje ya tsayuwar ibada a bakin kabari a ranar da musulmai su kuma suke tsayuwar ibada a arafa ba bambanci tsakanin wannan da wanda yaje ya tsayuwar ibada a bakin kabari a wata rana can daban wadda ta wannan ci ranar arafa wa huwa min al-a'yad al-makaniyya ma'a zamaniyya wannan ya hada idi na bid'a wanda ake yi a wuri kuma da wani lokaci na musamman da aka keɓance mashi da haka ya hada barna guda biyu mala ya ci gaba da cewa wa amma ma ahdatha ma uhdisa fil a'yadi amma dangane da abubuwan da mutane suka kirkiro a cikin waɗannan bukukuwa na bid'a min darbil buqat kaman a dinga ainihin buga ƙaho ko hura ƙahonni wa tubuli wato buga manyan ganguna su ne albukat waɗanda ake buga su ko ake kaɗa su wattubuli da kuma mandiri ganga ko kalangu ai ta kaɗe-kaɗe a wuraren ainihin waɗannan bukukuwa fa inna haza makruhun fil aidi wannan koda a bikin sallah to makruhi ne karatu ta harimin haka malam usaimin ya fasara ma'ana haramun ne koda a lokacin sallar da shari'a ta yadda ai kaman babba da karamar sallah ko a wannan lokutan haramun ne a zo ai ta kada kada na banza marasa ma'ana wa ghairihi kuma kamar da yake kuma haramun a wasu lokuta can daban la ikhtisasa lil eid bihi baya daga cikin abubuwan da suka keɓanta cewa sai in an yi su lokacin bikin idi ne suka zama babu kyau ko suka zama sun halasta wa kadhalika labsul harir haka sanya tufa na alhari ne shi ma haramun ne a lokacin idi da lokacin da ba na idi ba aw ghairu zalika min almanhiy anhu fi shar da kuma sauran abubuwan da shari'a dama ta riga ta hana wa tarku sunani min jinsi fi'il albidai kuma dama wasa da sunnoni rashin aikata sunnoni shi kanshi wani bangare ne na bid'a na daga cikin bid'a kin aikata sunna shi kanshi bid'a ne ba sai in kai wata bid'a ta musamman ba in ga wata sunna da ya kamata ka aikata ka ki aikata wato ita kanta bid'a ne ina fata mun gane wannan fayan bagi iqamatul mawsim iqamatul mawsim ala ma kana sabiquna al-awwaluna yuqimunaha ya kamata musulmai su dinga tsaida bikin sallar idi da kuma bikin sallar ainihin wato a sallar idi karama da babba ya kamata mutane su dinga yin su su dinga observing din su ne alama kana sabiquna al-awwaluna yuqimuna kamar yadda magabatan farko na kwarai suke yi wannan ne shine gogoriyan da yake cewa komai za a yi abu ta farkin salaf in ba haka ba za a bude kofa ne wadda ba ta da karki kowa zai iya kawo abin da ya ga dama ya ce haka ne amma aka ƙayyadantu da cewa to abu ta farkin salaf shi kenan salaf sun yi wannan abun eh to alhamdulillah sai a yi salaf ba su yi wannan abun ba ba su yi ba ko di yadda ake ganin kyan shi di yadda muke jin zukatanmu suna riya mana cewa abin yana da kyau ko yana da alfanu kawai sai mu rabu da shi idan da za a bi haka mafi yawan rigingimun da ake ko kuma ka ce dukkanin rigingimun da ake akan masail na addini za su warware hatta masail ɗin da yake akwai saɓani a cikinsu za a warware saboda mene su salaf ɗin da suka yi saɓani yaya suka yi manajin saɓanin ma'ana matsaloli na aƙidu matsaloli na ainihin wato a abubuwan da suke a tauhidi waɗanda da babu saɓani tsakanin salaf za a koma kowa addinin shi zama mai kyau matsalolin fiƙihu da sauran juz'iyyat waɗanda akwai mashiga game da saɓanin fahimta da za su wayi gari ba sa tada fitina saboda salaf da suka irin wannan sabanin fahimtar hakan bai zama fitina ba ina fata mun gane wannan Allah ka tabbatar da mu akan bin manhajin waɗannan magabata na kirki Allah ka ƙara musu yadda da ɗaukaka yace wajibi ne musulmai su dawo su dinga tsayi da sallah babba da sallah karama irin yadda salaf suke min salati wal khutbati al mashru'a a dinga yin sallar idi din ita kanta da hudu ba sallar idi kamar yadda shari'a ta halasta ta ce ayi ma'ana yana ishara ne akan cewa waɗancan abubuwan ana yin su a bukukuwa na fasikanci da bid'a kuma har ma ana yin su a bukukuwa waɗanda suke tabbatattu a sunna kamar sallah babba da karama shine sai yake mun mutane nasiha cewa ya kamata bayan ka bar bid'o'i daga cikin bid'a kuma rashin yin sunna yadda ya kamata shi ma bid'a ne to sunna din anan yana ishara ga sunnar sallah karama da sunna babba shine yace to wajibi ne musulmi su dinga aikata ta yadda shari'a ta ce tun daga wajen ita kanta sallah da yadda ake yin ta da kabarbarin da ake da abin da ake karantawa da wurin da ake zuwa a yi da lokaci duk wannan abubuwan da suna daga cikin abubuwan da ake wasa da su kasashe da dama yanzu sun koma yin sallar idi a masallatai kamar yadda ake a kasashen saudi arabia da sauran kasashen larabawa kasashe da dama sun kuma ba sa yin ainihin wato hudubar irin wadda aka ce a yi kamar da ake a kasashen mu dinnan hudubar idi ko ya ɗaya ce bayan an gama sallah amma zaka ga har gobe limaman mu sun kafe akan sai dai su huduba guda biyu da tsatsaga ta da kabarbari da suke yi wanda hadisan da suka zo akan haka ba su tabbata ba kaga duk wannan daga cikin nasiha da mala yake mana wat takbir da kuma a yawaita kabarbari a wunin sallah karama da yawaita kabarbari a kwanakin tashiriki na sallah babba tun daga ranar arafa tun daga jajibai a sallar babbar sallah ya kamata a shaharantar da kabbara da talbiya har zuwa bayan sallah da kwana uku kwanaki biyar a jere kaga wannan mana da gaskiya abin da ake sakaci da shi was sadaqa da kuma yin sadaka wato zakka kono kenan fil fitri a lokacin sallah karama wa zabhi fil adha da kuma yin layya a sallah babba duk waɗannan sunnoni wajibi ne a raya su fa inna minan nasi malam yace dan daga cikin mutane akwai man yuqassiru akwai wanda yake gazawa yake takaitawa fi takbiril mashru' wajen kabbarar da aka shar'anta baya yin ta wannan kabarbari da ake cewa ai tayi ai tayi a jigari gaba daya ya dauka da kabarbari mutane ba sa yi wa min al-a'immati daga cikin limamai kuma shugabannin al'umma man yatruku an yakhutuba lil-rijali thumma an-nisa akwai wanda yake sakaci da yawa maza hudu ba sannan ya tsallaka ya je wa mata tare da cewa kuma wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi ma maza hudu ba sai ya tsallaka wurin mata su ma ya musu hudu ba zaka samu limaman juma'a idi da dama ba sa yin wannan da dama su daidai ne kwarai da gaske yan kaɗan ne kwarai da gaske waɗanda suke kulawa da cewa bari su ma mata hudu ba ta musamman a ranar idi kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhtubu rijala thumma an-nisaa kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wa maza hudu ba sa'annan ya tsallaka ya je wa mata wa minhum man la yadhkuru fi khutbatihi ma yanbaghi dhikru akwai limaman da suke hudu ba ba sa faɗan abin da ya kamata su faɗa a hudubarsu karatuttukan da ake tsammanin su koya wa mutane na nasiha akan jin tsoron Allah da takawa da yin ayyuka da ikhlasi da koya musu yadda ya kamata su mu'amalanci sha'air na wannan rana abubuwan da ake yi da yadda ya kamata a yi su wasu limaman ba sa yin wannan zai cika mutane ne kawai da hadisai masu rauni da labaran duniya da makamantansu bal ya adilu ila ma taqillu fa'idatuhu sai ya karkata zuwa ga abin da fa'idarsa kaɗan ce wa minhum man la yanhaw ba'da salati bil musalla wa huwa tarkul lis-sunnah daga cikin limaman akwai wanda baya yanka ragon layyan shi bayan sallar idi a filin idi din wannan kuma sakaci ne da sunna anan ne da malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta mishi a cikin sharhin da yawan littafin da ya zo nan sai ce wannan sunna babu shakka mu suke na mutanen saudi arabia ce mun yi sakaci da ita ya ce ni dai ban san wani limami a ƙasarmu da ke aiki da wannan sunna ba in ji malam muhammad musali husaini saboda a ƙasar saudi arabia an riga ko ina an sumunce an sa tiles ko ina ya yi lukui-lukui kuma a cikin masallatansu suke yin idi tun daga kan masallacin harami na makka da na madina da sauran masallatai na garuruwa da alƙariyu wanda yin hakan shi kanshi ba daidai bane malam muhammad nasir da albani yana da littafi musamman akan salatul idaini fil musalla hiya sunna dan kankani haka sallar idi a cikin a wajen gari a bayan gari a filin sallar idi ita ce sunna ba wai a maida ita kullum a cikin masallaci ba za a iya yi ne kai a cikin masallaci da akwai larurar sanyi ko ruwa ko makamancinsu to amma su a kasashensu sun riga sun juye sun maida kawai ya zama by default sallar idi a masallaci ake haka ake a makka da madina da sauran kasashen larabawa kaga kuwa irin wannan masallatan ko da a tv kake ganin su kai ka san ba zai yi a zuwa yanka rago a ciki ba zai yi ba magana bata mata su ba da haka sai zama wannan sunna an yi wasa da ita ko kuma a ce ma an banzatar da ita an wofantar da ita abinda kawai suke yi daidai lokacin sallah idan an gama dama an riga an tafi wa da limamin da ragon shi a mayanka sai kawai a ji a yanka a can ba ma zai ga ragon kamar yadda haka suke mutane a hadaya za ka je ka yi aikin hajji ka dawo so nawa ba za ka san irin kalar dabbar da aka yanka maka ko kuma koma an yanka ko ba yanka duk wannan daga cikin sunan almatruka mu a nan kasashen alhamdulillahi da yanayin kasar mu ya ba da dama har yanzu ana yin wannan sunna mu mun sani dukkaninmu a nan kasar Najeriya musamman nan arewacin Najeriya din da zaka ji sallar Idi ranar Idin babbar sallah zaka ga an jawo ragon liman kuma nan take bayan an gama sallah za a yanka shi a matsayin sha'air na addini dama so ake a yanka shi bayan an yanka kowa ya gani an bayyana wannan sha'irar a fede shi liman duk ya sadaka da nama abin da ya kamata kenan duk an rarraba wa talakawa da suke wurin waɗanda suke kallo sai a rarraba musu haka manzo Allah yake sai ya rarraba naman gaba daya ina fata mun gane ba wai kawai a yanka a saka shi a wulbaro kuma a tafi da shi sai dai mutane su ga jini Allah shi kyauta babu laifi a zo da fiye da rago daya ko a zo da dabba bayan rago a kawo sa bujimi a yanka a baje shi a ita ba mutane nama to da yake galibi limaman su ma ustazai ne ba su da kuɗi ba kowa ne a cikin su yake da kuɗi ba za ga wani ma motar shi inda kasan dan tasi ya zo fitowa ta yaga mishi ga sallar shi Allah shi kyauta ila umurin ukhra min sunna da dai wasu al'amura daban na sunna waɗanda ake sakaci da su fa inna ad-dina huwa fi'lul ma'ruf wal amr bi shi addinin musulunci shine aikata kyakkyawan aiki da kuma yin umarni da kyakkyawan aiki wa tarkul munkari wan nahyi anhu da kuma barin mummuna da hani akan barin mummuna ma'ana ba wai kawai kai aikin alkhairi ka bar mummuna ba a'a sai kuma kayi umarni da kyakkyawan kayi hani da mummuna ba kuma ka takaitu a umarni da kyakkyawa hani daga mummuna kai kuma ba ka yi ba sai an hada biyu Allah ya tsare mu sai malam yace faslun wa ammal a'yadul makaniyya fatanqasimu aidan kazzamaniyati thalathatu aqsamin har ila yau su ma bukukuwa na wurare kamar yadda ka ji bayani game da bukukuwa na zamani na lokuta bikin lokaci wanda yake akwai bid'a a cikinsa sun kasu gida uku to haka waɗanda ake yi a wurare ma ahaduhuma na farkon su ahaduha ne wanda ya kamata ya zama na farkon su ma la khususa lahu fi shari'a abinda yake ainihin bayi da wata khusus bayi da wani khusus bai da wata falala bai da wani abu na musamman da aka ambata game da shi a shari'a kwata-kwata wani wuri wanda bayi da wata miza bai da wata daraja a shari'a wasani na biyu mala khisisata malahu khisisa la taqtadi qasduhu lil ibadati fi wurin da yake yana da wata falala amma falalar bata hukunta a nuface shi da ibada ba wasalisu na uku ma yushra'u lil ibadati fi ma yushra'u al-ibadatu fi akwai inda an ce a je ayi ibada lakin la yutakhadhu idan amma ba a ce a mai da zuwa wurin biki ba duk zai mana bayani akan su ɗaya bayan ɗaya insha Allah malam yace wal aqsamu thalatha ja'at al-athar biha waɗannan rabe-raben guda uku wuri mara wata falala wuri mai falala amma wanda babu wata ibada a wajen wuri mai falala amma ba a so a mai da zuwa wurin biki duk waɗannan akwai hadisai da suka zo game da su mislu alal misali qawluhu sallallahu alaihi wasallama alladhina zara an yanhara bi bawana wani zance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin faɗa ma wani mutum wanda ya bakance akan zai je ya yanka dabba a wani wuri mai suna bawana kan wani dutse abiha wasanun sai manzo Allah ya ce da wannan mutumi shin akan wannan dutse akwai wani gunki ne au ausanul mushrikina ko kuma gumakan mushrikai au idun min ayadihim ko kuma suna yin wani biki a wajen kaga wasunun min ausanul mushrikina wuri kenan gunki daga cikin gumaka au idun min ayadihim biki daga cikin bukukuwansu babu wuri wurin ba wurin biki bane sannan kuma babu wani abu da aka ajiye a wurin qala la yace lalle babu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi fa aufi bi nazarika to ka cika ka je ka yi alwashinka ka cika alwashinka wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallama da fadin manzon Allah da yace la tattakhidhu qabri ida kar ku mai da kabari na wurin biki kar ku mai da kabari na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin da za a dinga zuwa ana dawowa a mai da shi wurin biki ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء عيادا da kuma irin yadda Umar dan Khattab ya hana mutane su dinga mai da wuraren da annabawa aka ce sun taba tsayawa ko sun taba kwana ko nan ne aka haife su asar wato burbushin annabawa kar mutane su mai da shi wuraren ziyara na musamman da yin ibada kama sanadkuruhu insha Allah mala yace zamu ambaci waɗannan insha Allah dalla dalla فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ما لا يتكاج وأنن ainihin wato kashe-kashe guda uku na farkonsu shine wuri wanda kwata-kwata a shari'a a asalin shari'ar musulunci bayi da wata falala wala fihi ma yujibu tafdiluhu babu kuma wani dalilin da zai sa a hukunta cewa wannan wurin ya fi sauran wurare falala bal huwa kasa'iril amkina ɗaya yake da dukkanin wani wuri daban audunaha ko kuma ƙasa ma yake da darajar wasu wurare fa qasdu zalikal makani aw qasdu lijtima'i fihi li salatin aw du'ain aw dhikrin aw ghairi zalika dalalun bayyin yace irin wannan wurin wanda bai da wata falala ɗaya yake da sauran wurare ko ma ka ce akwai wuraren da sun fi shi falala to idan aka je aka taru a wannan wurin da nufin a taru a wata ibada ta sallah ko ambatan Allah ko addu'a to wannan bata ce mabayyaniya kawai a ce a wuri kaza za mu dinga taruwa duk lokaci muna yin kaza mu je mu taru a wuri kaza mai addu'a da tunanin cewa wannan wurin yana da wata falala kuma Allah bai bashi wata falala ba babu wani abu da yazo a cikin shari'a da ke nuna falalar wannan wuri babu shakka akan wannan bata ce mabayyaniya kamar yadda mutum ya ce kawai bari bari mu je jama'a mu je mu hau dutsen kufaina mu hau mu yi addu'a ko bari mu je mu shiga kogo kaza a gari kaza mu je mu yi ainihin sallah a ciki kuma mutum ya tashi ya tafi wani wuri inda wasu bayan Allah suka taɓa rayuwa kamar ya je a can Sokoto in ka kama hanyar birnin Kebbi hanyar Jega akwai wuraren da aka ce su dan hodiyo sun ga wasu ragowa ɗan ɗakuna nan wasu ɗan ɗakuna irin na Fulani da ake ce musu bukka ko inda aka ce wai ɗan hodiyo sun taɓa zama a wajen dagel ne ko me sunan wurin wani wuri dai haka a hanyar Sokoto a tsakanin Sokoto da Kebbi idan wannan wurin to sai mutum ya ce bari ya je wurin kawai ya je ya kwana yana ibada wannan ba daidai ba ne duk wanda ya haka ya shiga cikin bata mabayyaniya don wurin bai da wata falala kwata-kwata a shari'a hasali ma hala akwai wuraren da sun fishe falala ko daraja ko kuma a ce ɗaya yake da kowane wuri to haka wani ɗaki inda wani malami ya rayu ko ya karantar ko ya aiki ko kujerar da ya zauna ya karatu ko littafin da yake amfani da shi ko ainihin wato fensir ko biro ko zoben hannunsa ko duk wani abu asar na wani shehi ko na wani babban mutum ko na wani mai falala bai da wata daraja kara dauka wani abu ne na musamman a dinga gogoriyo akan birikansa a dinga gogoriyo akan zobban hannunsa takalmi huluna ga wani ma han makarar da aka sanya shi sai sai sai aka kakkare makara a mai da ita wani abu ko a ce ai ga qur'anin da wane yake karatu da shi ya zama wani abu na musamman ana ba shi wani girma na musamman duk wannan bata ce duka hanyoyi ne da ke dan ke kawo mutane na bata jama'a mu kiyaye da za ga wannan har ahlu suna suna fada wannan kuskuren ce ai wannan zoban malamin mu ne wane sai wani ya je ya nace ma magada sai sai mai da zoban wai ya sa a hannun shi yana jin cewa wannan wata falala ne wannan zoban azurfa ce kamar kowace azurfa bai da wata falala haka hula haka takalmi haka riga haka duk wani abu bai da wata falala ko misqala zaratin mu kiyaye wannan jama'a Allah ya tsaye na'am eh asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da falala na mutane da ba ake magana amma asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takalmin shi zoban shi ragowar gashin shi takobin da ya amfani da su waɗannan suna da falala ta musamman babu shakka akan wannan amma ana magana akan na sauran mutane na'am sai malai ci gaba da cewa a thumma in kana bihi ba'du asaril kuffari sannan in ya zama a wurin akwai wani ragowan burbushin kafirai min yahudi aw nasara na yahudu ko kirista aw ghairihim ko wasu kafiran daban sara aqbaha wa aqbaha yanzu yafi muni yafi muni akan wancan ma'ana wuri wanda yake babu kowa da ya taba zama a wurin ya zama kaje kayi ibada a wurin da tunanin cewa wai kana neman falala aka jibbata ne to sai zama yanzu ga wani dutse waɗanda suka zauna a wurin maguzawa ne ko wani tsohon boka ne ko wasu kafirai ne ko wani tsohon macucin fasto ne ko wasu ibadoji ake yi a da na kafirai a wajen to yanzu wannan wurin ya fi muni fiye da gamagarin dutse ko gamagarin kogo ko gamagarin wani wurin da ake taruwa a wata ibada wada khala fi hadal babi wa fil babi qablahu ya shiga cikin wannan babin na bayani akan al ayadil bid'iyya al makaniyya wa fil babi qablahu kuma ya shiga cikin babin da yake kafin wannan shine wanda yake magana akan umumin kwaikwayo da kafirai gaba daya da yin abu a inda suka yi fi mushabahatil kufari kaji wajen kama da kafirai wa hadhihi al anwa'u la yumkinu dabtaha la yumkinu dabtaha waɗannan ainihin wato abubuwa na bid'o'in wurare ba za ka iya kididdige su ba bi khilafiz zamani sabanin bid'o'i na lokaci fa innahu mahsurun dan lokaci yana da iyaka an san iyakar lokacin da ke cikin wuni an san iyakar wadda ke cikin mako da shekara to duk wani bid'a da za a yi a cikin shekara bai yiwuwa ta ƙari fiye da shekara kuma gane saboda shi lokaci ƙayyadajje ne amma wurare fa ba su da ƙaidi da haka ba wanda ya sai ce ga iya bid'o'in da ake game da wurare sai iya wanda ka ji labari ko yanzu sai ka ji kamar da muka ambata ran nan wani kawai sai shedan ya zo ya riya mishi wani abu a jikin wani bango ko wata rijiya ko wani kango ko wani gari sai a ce ai nan akwai kaza ko wali kaza ya sauka a nan ko an ga hoton wali wani a wurin sai ya zama wani sabon kofa ta ainihin kawo fitina da bid'a da shirka wa hadha darbu aqbahu min alladhi qablahu wannan da ya shafi wuri ya fi muni fiye da wanda ya gabace shi wanda aka yi magana game da lokaci fa inna hadha yushbihu ibadatal awsani dan wannan yake kama da bautar gumaka zuwa wuri ayi ibada wurin da bai da falala kuma ya zama wurin ma kafirai sun taba rayuwa ko yin ibada a wajen to yafi kama da bautar gunki aw huwa zari'atun ilayhi ilayhi ko kuma kace koda bai kama ba to kofa ce window ne da zai kai mutane zuwa ga bautar gunki aw naw'un min ibadatil awsani ko kuma wani nau'i ne na bautar gumaka id ubadul awsani domin kuwa masu bautar gunki kanu yaqsuduna buqatan bi ainiha litimsalin hunaka sukan nufaci wani wuri na musamman ne su je wurin kuma saboda a wurin akwai wani mutum mutumi aw ghairi timsal ko wani gunki wanda ba mutum mutumi bane ya ataqiduna anna zalika yuqarribuhum ila Allah ta'ala kuma suna yin haka ne da kudurce cewa wannan abin zai kusantar da su zuwa ga Allah Ubangiji madaukakin sarki wa kanatu tawaghitul kibaru allati tushaddu ila harhalu salasatu manyan gumaka a jahiliya waɗanda ake niƙar gari a tafi inda suke a jahiliya sun kasance guda uku ne allatu wal uzza wa manatu thalithatul ukhra da akwai lata akwai uzza akwai kuma sauran ainihin akwai manata waɗannan su ne manya-manyan gumaka a jahiliya waɗanda ake musu takakkiya a je inda suke kama zakara Allahu fi kitabihi haisu ya ƙul kamar da Allah ya ambata ya faɗa ya faɗa yake cewa a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza Allah Ubangiji yana makafirai tambaya ta wulakanci afara aitumul lata wal uzza malamai sun ce wannan istifham ne at tahqiri yanzu nan kuna ganin lata da uzza ba ga lata da uzza nan kuna gani ba wa manata as-salisata al-ukhra da manata as-salisa wadda take ce ta uku al-ukhra ita ce yar uwar ɗayan alakum adh-dhakaru wa lahu al-unsa yanzu nan ku kuna da kuke da mazaje Allah kuma ku ce mataye ne mala'iku ku ce ‘ya'yan Allah ne mata, amma ku kun ce na ku maza ne, ‘ya'yan ku maza ne, ba kwa san ‘ya'ya mata, tilka idan ƙismatun diba, da kuka mai da waɗannan gumaka kuka sa musu sunayen mata, kuma kuka ce wai ‘ya'ya ne ga Allah suna kusantar da ku zuwa ga Allah, wannan rabo ne na zalunci cewa kuke da ‘ya'ya maza, Allah kuma ‘ya'yan shi mata ne, Allah ba yi da ɗa ballantana a ce ga jinsin ɗan ku kuma kuna da ‘ya'ya Allah ne kuma ya ba ku maza da mata kuna kashe matan kuna barin maza wannan ƙismatun rabo ne diza ja'irin rabo ne zalunci in ji Allah maɗaukin sarki mala ya ce kullu wahidin min hazi salasa limisirin min amsar al'arab kowane gunki daga cikin gumakan nan guda uku to yana wakilta yana wakiltan wata al'umma ce daga cikin garuruwan larabawa a wancan zamani والأمصار التي كانت من ناهية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة garuruwan da suke suna nahiyar da haramin Allah yake a Makka kenan waɗanda kuma suke miƙatin tafiya aikin hajji inda ake ɗaukan harami ya bi ta kan garuruwan su to alƙaryu ne guda uku Makka wal Madina wa Ta'if su ne waɗannan garuruwa waɗanda suke kewaye da ainihin haramin fakanatil latu li ahli Ta'if ita wannan gunkanniya ta allatu to gunkin gunkanniyar mutanen ƙasar ɗa'ifa zakaru annahu kana fil asli rajulan salihan malamai suna ba da labari a tarihi cewa asalin gunkin wani mutum ne nagari ya littu sawiƙa lil hajiji wanda yake aikin daka gari yana daka ma ainihin alhazai garin da za a yi musu abinci ko gurasa ko waina ko kunu ko kuma makamantansu falamma mata yayin da wannan mutumin kirki bawan Allah ya rasu akafu ala qabrihi mudda sai waɗannan jama'a shi suka taru a bakin kabarin shi tsawon zamani suna mishi bauta summa takhadhu timsalahu sannan suka zo suka kera mishi gunki wanda yake gunkin akan irin hotonsa ne summa banau alaihi bunya sammauha baitur rabba sannan suka gina gini akan kabarin suka sa wa gidan wannan ginin suka same suna baitur rabba gidan ubangijiya the home of goddess haka suke ce mishi gidan ubangijiya wato ubangiji ta mace ta'ala Allahu amma yakuna uluwan kabira wa qissatuha ma'rufa labarin lata a matsayinta na gunkanniyar mutanen tsa'ifa labari ne sananne a gun wanda suka kan tarihin musulunci da tarihin yaƙe-yaƙen shi da tarihin da'awa musulunci musamman a farkon al'amari lamma ba a san nabi sallallahu alaihi wasallam li hadamiha lamma iftatahat at-ta'if ba'da fathi makka sanata 90 min al-hijra akwai labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika dan aje a ruguza ta ya aika mato sahabi al-mughira ibnu shu'ba kamar yadda yabo a cikin riwaya shi aka aika yadda ya gurguza wannan gunkanniya bayan da aka ci makka da yaki dan an je an ci daifa wannan ya faru a shekara tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaji gunkanya ta farko kenan wa ammal uzza ita ko al uzza da Allah ya faɗa fa kanat li ahli makka qariban min arafat mutanen makka su suke da uzza kuma tana nan ne an kafa ta an nassaba ta da ka fito garin makka kusa da arafa wa kanat hunaka shajaratun yadhbahuna indaha akwai ta bishiya da suke yin yanka a wajen wa yad'una anan suke yin addu'a fa ba asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaiha khalid ibn al-walid sai Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da sahabi Khalid dan Walid aqiba fathi makka bayan an yi fathu makka fa azalaha sahabi Khalid dan Walid Allah ya kara masa yadda ya je ya gusar da wannan gunkinya ya ragargaza ta waka saman nabi sallallahu alaihi wasallam mala manzo Allah ya raba duke da ke ciki amma an je an samu a cikin ɗakin da cikin cikin cikinta inda ake zubawa cikin bakinta ko makamancin haka tsabar dukiya ta dinari da azurfa wanda mutane suke barawa matsayin baiko an cika ta da dukiya manzo Allah ya raba wa talakawa duka wannan dukiyar gaba ɗayanta wa kharajat minha shaytana nashiratun sha'arha aka samu wata tsinanniyar shedaniya wata aljana shedaniya da aka je ruguzawa sai ga ta fito ta gudu kamar da tabbata a cikin ainihin wannan kissa karanta albidaya wa nihaya da Khalid yabo ya fara ruguza ta da gudumashi yana duka ta yana kabbara yana tsayanta Allah yana faɗan kalmomin tauhidi su ku mutu rago kafiran makka da ainihin mu'allafatu qulubun wanda suka musulunta suna jira su ga ya faɗiya su mane kawai saboda har yanzu da akwai ragowar girman ta idansu suna jira su ga kawai wato Khalidu ya shiga cikin wani yanayi na tashin hankali saboda ya tabo Allah su Allah cikin hikimarsa da ikonsa ya ba shi dama ya faffasa ta sai aka ga wata tsohuwar shedaniya ta fito ta ruga da gudu ta bace wannan ita ce shedaniyar da suke wa sujuda a bayan gunki an an tuna a baya an yi karatuka akan wannan cewa duk wani abu da mutane suke na botar gunki ko wani abu akwai wani shedani da kallabe ko sun sani ko ba su sani ba shine zai dinga magana ta cikin gunkin aga kuma gunkin ne ke magana shi ke ba da umarni shi ke gaya ma ainihin wato priest shine kamar alkahin limamin kenan za a ce ko ko jagoran wannan fasikanci da kafirci din in ka je temple wato rumfar kafirci irin wannan kamar kana wanda ga wanda ya taba zuwa India ko kuma ko da a fina-finan India zaka gani suna da temple shine kamar a ce rumfa ko wajen sujuda coci bari a fara da irin hausar kirista majami'a ko inda ake zuwa a kafa gunkin to idan mutane suka zo zaka ga akwai wanda ya nada kanshi wai shi shine wakilin wannan gunkin kamar ka ce annabin ƙarya kenan ko wani wali na ƙarya yawanci za a gansu mutane ne sun fi kama da bokaye suna maganganun da ba a ganewa su sa sutura ba irin da mutane suke sakawa ba ko kuma su bar gemu da gashin baki da gashin kansu haka babu tajewa babu gyara babu komai ma'ana su fita daga dai hayyaci da sima ta gama garin dan adam don su ƙara firgita jahilai da kuma ƙarin ainihin wato nuna cewa su wasu na musamman ne da gaske suke to irin waɗannan mutanen suke cewa a bada sadaka kaza gunki ya ce sai an bada sadaka kaza gunki ya ce bukatar ka ba ta biya ba sai ka bada kaza sai ai ta tara ma gunkin kuɗi alalan konan su ake tarawa to su kansu irin waɗannan mutanen galibin su akwai aljanu a jikinsu aljanin ke zuwa su shiga jikinsu su suke yin magana a madadin suna gaya mutane kafirci da magudancin da za su don dai a ci gaba da kafirci da batar da bayan Allah don babu abin da shaidan yake so a yi kamar shirka in aka yi shirka to shi burin shi ya cika don ya san cewa idan mutane suka mutu suna shirka to ya ci nasara a kansu cewa da ya yi wala uguyannahum ajma'ina sai na batar da su gaba da illa ibadaka minhumul mukhlasin ma'ana ya samu nasara a kabin da yake so ne ya batar da zuriya annabi adam alaihissalam ya kai su cikin wuta allah ubangiji ka tsare mu daga batarwar shaidan malai ci gaba da cewa wa qasama annabi sallallahu alaihi wasallam malaha wa kharaja minha shaytanatun nashiratun sha'arha sai ga wata aljanniya ta fito daga cikin wannan gunkanniya nashiratan sha'arha gashinta ya babbaje haka kamar alama tana cikin tashin hankali ko cikin bala'i fa ya isa tila uzza an tu'bad daga nan uzza ta yanke tsammani daga za a ƙara bauta mata a ƙasar maka daga nan ba a ƙara bauta mata ba wa amma manatu fa kanat li ahli al-madina su kuma mutanen madina a lokacin gunkanniyarsu ita ce manatu sunanta kenan ita fa yalhuna laha shirkan billahi ta'ala suna daga murya da ambatanta suna girmama ta suna yi ma Allah shirka ta haka wa kanat hadawa qudaydin qudaydil jabali allazi baina makkata wal madinati min ayati sahil ta kasance temple da take ajiye site ɗinta shine hadwa qudaydin tana wato daura shine hadwa kaman adajant haka ko opposite da ainihin qudaydil jabali qudaydil jabali wani wani manzila ne wani wurin yada zango ne dake tsakanin makka da madina inda ake yada zango wajen wani dutse wanda ake yada zango a rage tafiya ko a tsaya dan yi bacci ko a huta ko a hutar da ababen hawa da makamantansu wanda yake bayyana makkata wal madinati min nahiyatis sahil yake tsakanin makka da madina ta bangaren ainihin coast wato ta inda ba ruwa ba kenan akwai bangaren da yake ta bakin ruwa ne ko kuma bangaren da yake ta kan tudu ne to ta hanyar kan tudu din ina fata mun gane ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في إبادة أوثانهم wanda yake so ya san yaya kafirai suka kasance a jahiliya dangane da bautar da suke ma'ainihin gumakansu wa ya'rifu haqiqatash shirki alladhi zammahu Allah wa anwa'ahu mutumin da ke so ya san haƙiƙanin shirka da kuma abin da yasa Allah ubangiji ya zargi shirka ya aibata ta da kuma nau'o'in shirka hatta ya tabayyana lahu ta'wilul qur'an mutumin da yake so yayi haka dan ya gane fasara alqur'ani wa ya'rifa ma karihahu Allahu wa rasuluhu kuma ya san me yasa Allah da manzon Allah suka kyamaci suke kin shirka ba sa sauci game da al'amarinta wanda ke san haka falyanzur siratan nabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya karanta tafarki da tarihin manzon Allah alaihi salatu wassalam wa ahwalal arabi fi zamani mutun ya koma ya karanta yadda larabawa suke rayuwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma zakarahu al-azraqi fi akhbari makka wa ghairihi min al-ulama'i ya koma ya karanta zancen al-imam al-azraq shine ainihin muhammad ibnu abdullahi ibnu al-walidi daya daga cikin manyan malaman tarihi na ainihin wato farko farkon musulunci wannan malami ya rasu ne hijirana da ainihin shekara 250 daidai kamar shekara takwas kenan a yanzu Allah ya gafarta mishi to sai ka je karanta waɗannan wa ghairihi min ulama dan ka ga abubuwan dan ka ji irin maguzancin da suke dai da suke girmama waɗannan gumaka dai da kuma suka rude game da al'amarin a ce Allah ɗaya ne kwakwalwarsu ta ta kasa fahimta ya za a ce Allah guda ɗaya ne shi sa suka yi duk wannan fahimta da suka yi sun yi ta ne akan cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a bauta wa Allah shi kadai kada a yi shirka ba sa kin irin halayen shi na kirki da amana da kyauta da biyayya da ainihin kunya da kula da makwabta da taimakon marayu da zawarawa duk sun mai itirafi da waɗannan halayen kirkin ba sa musu akan waɗannan ko suna faɗa amma me suke ja'in ja da shi akan ya ce Allah ɗaya ne shi yasa ya kamata masu da'awa su gane ba a ce kada a yi wa'azi akan halin kirki halin ainihin kyautayi halin alheri da makamantansu babu shakka waɗannan hayaraye ne na kirki waɗanda musulunci yake ainihin wato kira zuwa gare su amma kuma ba daidai bane a ce a takaitu akan su kadai kar a yi magana akan tauhidi domin waɗannan ba sa haɗa faɗa dama ba sa haɗa faɗa da kirista da musulmi kowa yana son a mai kirki kuma kowa yana son yi kuma kowa ya idan aka ce a dinga gaskiya ya yi da alkhairi ce a dinga taimakon marayu a dinga taimakon ƙanana marasa ƙarfi a dinga taimakon baƙi da matafiya da marasa lafiya kowa ya da wannan abin alkhairi ne kowa zai so kuma duk inda aka haɗa aka shawara kan wannan kowa zai bi amma ina ne inda da an taɓa wani zai ji kamar an taɓa mashi gwalando shi na aka ce kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza kafirci ne kaza babu kyau to nan kowa zai taso da hayayyako to wannan kuma in ba a yi shi ba ba za a taba gyara wannan gwalandan da ke jikin jikin musulunci ba ma'ana bi yiwuwa a ce mutum yana da gyambo sai a ce to tunda dai idan an zo dirje gyamban nan zai yi kuka zai ji zafi to a bar gyamban kar a dirje a je a siyo mishi apple da lemu da aiba a siyo mishi juice a kawo mai ruwa lafiyayye a ce zauna kai ta cin waɗannan yayin tatuwan masu daɗi kai ta cin abin daɗi kawai ciwon ba zai warke zai ƙara faɗi ne ko tare da cewa kuma daɗi yake ji ai ta gaishe shi ana mutunta shi to shine irin wannan yaudarar da yanzu wasu malamai suke so a koma ana rayuwa a ƙarƙashinta musamman mutanen da suke so a daina samun sabani tsakanin musulmi akwai abuwa da suke da inevitable a cikin rayuwar mutane sabani na daga cikinsu Allah ya riga ya halitta rayuwar nan cewa dole sai an yi sabani da haka kira zuwa ga adena sabani da'awatun ne ilal mustahil ya kamata kowa ya san wannan sai dai ai kira zuwa ga ya za a yi ai manajin sabani tunda tunda Allah ya ci duniya cikin sabani yake wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum haka Allah yace halittun Allah mutane ba za su gushe ba suna sabani sai waɗanda Allah ubangijin kai musu rahama sai Allah yace walizalika khalaqahum kuma dan ma abin da ya halitta su kenan dan su yi sabani idan sun zo manajin sabanin su yi abu mai kyau sune man rahima rabbuka din ba wai man rahima rabbuka su ba su sabani ba istisna'i ne munqati man rahima rabbuka su saɓaninsu zai zama saɓani ne wanda yake ba na aibata junansu da yi wa junansu barna da kyarar junansu da ka dole sai an saba akan ra'ayi akan tunani akan yadda kowa ke kallon rayuwa akan yadda kowa yake fahimtar ga yadda ya kamata a aiwatar da abu kaza yanzu daga nan da za mu tashi mu ce bari mu tafi tudun wada wani zai ga shi ba zai bi titan nan kai tsaye ba ya fi so ya bi ta cikin anguwa ya balla wani waje daban wani zai gashi ya fi so ya tafi da kafa kaga a cikin tunanin mutane ma da komai akwai akwai yadda suke iya fahimta junan su saba to amma idan an saba din kan sabanin ya zama dalilin da zai sa a yi gaba dalilin batanci da kyara ko da kuwa sabanin ya kai ga wana fa batacce ne sai a tsaya iya batacce ne wannan ba dalili bane akan a nasaba mashi wata gaba kawai batacce ne batacce ne kawai shikenan a mashi akan batashi ba sai ka mai da abin do or die fitina ba kuma gani so malaman da suke cewa a daina sabani Allah ya saka musu da alkhairi amma da kamata ya cewa a iya manajin sabani dan abin da zai baka mamaki shine a teburin zama dan sulhun kashe sabani ana malamai suke fara yin wani sabanin sabo a kowane zama da aka taɓa yi na malamai a ce a gaito malaman ƙungiyoyi daban-daban a zuwa irin wannan rufa-rufa to shi kenan mu daina suka junan mu a nan wani zai talikin da ya soke wani ko kuma a tashi sallah wani ya ce baya bin wani sallah duk ba saɓani ba ko a zo rabon kuɗi a yi rigima wani ya ce na shi ya fi na wani yawa ya riga wani zuwa ko kuma shi ba kada sa ɗaya a malanta ba duk wannan yana faruwa this is telling you cewa a nan wurin ma ba za su iya manajin saɓanin isu-isu ba kalla ka ga ko da kai da mataka da yayanka ba ku iya manajin saɓanin da ke tsakaninku game da irin abincin da kowa yake so game da irin tunanin da kowa yake game da san da kowa yake so ya bacci ko san da yake so ya tashi ba za ka iya haɗa mutanen gidanka ma akan wannan ka ce wai su zama su zama kamar misali su zama kamar kamar abin nan kamar hasken lantarki yanda duk hasken da ke ɗakin nan in aka mai switch ɗaya sanda aka kashe duka lokaci ɗaya za su mutu ba wanda zai yi saɓani wajen mutuwa haka duk aka kunna su lokaci ɗaya za su kunnu ko to bayar da za a yi kamar da mutanen gidan kamar su zama haka ka ce kamar da su kamar zombi kenan sai inda ka kaɗa su za su ina kuma ga al'umma gaba ɗaya so a shahid shine jama'a dole ne a yi wa'azi akan shirka da bid'a da kafirci da maguzanci wanda zai bari ya bari in ya bari shi ya ci riba wannan wa'azin in bai bari ba shi ya asara ba za a ce a daina yin waɗannan wa'azozin wai don kan musulmi shi zaɓani ba saboda shi kan shi wani mabda'in ba za a iya cin mushi ba ko da ba a yi wannan wa'azin ba ko ba a yi wa'azin shirka da bid'a da maguzanci da fasikanci ba musulmi ba su kushe ba suna saɓani kenan ashe rashin yin wannan wa'azin ba zai hana saɓani ba ko baya ga amfani da ke cikin wa'azin kuma dama shine asalin wa'azin annabawa kamar yadda muka gani a nan shine cewa mutanen makka da sauran kafiran farko da manzo Allah ya rayu da su ba su kyamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan halayen shi na kirki ba ba su ainihin yi inkarin nagartar shi a matsayin shi na mutum mai amana da aminci da sanin ya kamata da dattaku da kunya ba ba su taɓa mashi inkarin wannan mai suka mashi inkari cewa da ya Allah ɗaya ne duk rigima da aka yi da shi akan wannan ne annabi Musa duk rigima da aka yi da shi akan wannan ne a taktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah haka mu'minu ali fir'auna yace ko duk argima da aka yi da duk wani annabi a cikin annabawan Allah akan waɗannan ne akan yace a daina kaza kar ayi kaza a bar kaza kar ayi kaza Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa kana walamma kana lil mushrikeena shajaratun yu'alliquna 'alayha aslihatahum yayin da ya zama kafirai suna da ainihin wato wata bishiya wanda suke rataye makamansu idan mutum ya sai sabon makami takobi ko wani abu makamancin shi sai ya tafi da ta wajen gari a ta bishiya da suka camfa cewa tana da wata albarka ta musamman sai je rataye wannan makamin a jiki makamin ya wasu kwanaki adadin kwanaki sannan ya zo ya ɗauka kamar idan ya zo ya ɗauka yana tunanin to yanzu makamin ya riga an hora shi kenan ko ya samu wani ƙarin wato falala kamar yadda ake yi ma 'yan tauri za ka ga a zamanance suke yi ma makamansu ko wani ma zuwa zai aje a saka barandama a cikin kabari ko a ce a wanke da ragowar ruwan wankan gawa ko a aje shi a bayi a ta mai fitsari a ce mace mai ciki ta dinga mai fitsari a kai duk suna yin irin wannan shedancin to wai wannan me suna abu ne da hausa wannan abin da suke gumi ne suke mashi ko menene ko horo ni ba san sunan shi ba da kun tsohon tauri a nan sai ba mu labari ba san suna abin da hausa ba tsafi ko tsimawa yauwa suna tsima makamin ko to su ma a jahiliya haka suke sai ka je ka sai takobinka sai ka je ka rataye shi a wannan bishiya sai bayan sati guda ko wata dai sai ka zo ka dauka sai a dinga cewa ai wannan an rataye shi a zati anwab da haka na musamman ne in ma sayarwa zaka yi yana da wani karin daraja da tsada to wannan abin da suke wisammuna ha zatu anwat suna ce mata zatu anwat bishiya mai marataya anwat shine asali abin da ke hade tsakanin mangala guda biyu annautu mangala da ake sakawa jaki to mahadan su da suke rataye a jikin da ake ce nautu sai suna ce mata zatu anwat mai maratayu sun je sun kukkulle abin rataye da yawa a jiki akwai bokaye da ke zaune a wurin sai ka biya kudin ratayewa ma ba za ka je ka rataye ne kawai ka dawo ba bushe ta musamman ce akwai mai gadinta akwai hukumar kula da ita wanda sai ka biya kuɗi kwana nawa kake so sai ne sai ka rataye watakila mata yi abin ratayen ma kowanne akwai da shi ko tsada shi ko kuma za a gwada nauyin makaminka ne wallahu ala dai akwai dai ka'idoji da suke bi ko to suna ce bishiyar zatu an watsin faƙala ba'adun nasi sai wasu daga cikin musulman farko jama'a wanda lokacin ba su riga sun nuna a cikin musulunci ba sai suka ce ya rasulallahi ja'allana zata alwati ya manzon Allah ka sanya mana mu ma musulmai bishiya wada ta zama zatu alwati kama lahum zatu alwati kamar yadda kafirai suke da ita faqala sai manzon Allah ya ce Allahu akbar ma'ana abin ya bashi mamaki qultum kama qala qaumu Musa kun faɗi irin abin da mutanen annabi Musa suke faɗa ij'alna ilahan kama lahum alaha ba kafirai suka ce ba suna da aliha amin musulma annabi Musa bayan da Allah ya tsartar da su ko suka ce ij'alna ilahan kama lahum aliha annabi Musa kai ma kuma ka sanya mana wani Allah da zamu dinga kewaya shi kamar yadda kafirai suke da shi shi sa Musa Samiri ya iya yaudarar su ya kera musu irin wannan dan gunki na gwalagwalai da Allah ya ba da labari wanda suka dinga kewaye shi suna mashi dawafi kafin annabi Musa ya dawo daga ganawa da Allah duk sun yarda sun kuma kafare sun kuma abinda suka baro a baya to wannan ka'idar ta cewa ij'al lana zatu anwat zata anwat ka sanya mana zata anwat tana da fawaid da malamai suka cire cewa yana daga cikin abin da ake gane kaza bid'a ne tunanin tunda kafirai suna yin kaza bari mu yi wani abu a cikin musulunci da zai yi kafara da kafara da wannan abu suna nan da yawa musulmai suna yi kafirai suna fati in za su yi biki to bari mu kuma sai mu ce walima ko mun gane kafirai suna thanksgiving thanksgiving bikin murna gama makaranta murna an sallamawa na asibiti murna ana ya hatsari ya warke murna ya gama NYSC murna ya gama koyon bakanike murna ya yi aure na uku murna ya gina gida da irin wannan murna murna murna da yake su suke cima thanksgiving sai mu kuma ce to a dinga yin walima wanda Allah bai sharanta ta ba ta ka kikiro maulidi ai kafirai suna tana da annabi Isa rana haihuwar shi to ai manzon Allah ya fi cancanta a tana da shi haka yake to mu ma dinga tunawa da shi da haka kirkiro bikin ɗaya ga watan al-Muharram ai kirista suna da bikin ɗaya ga wata ranar tunawa da sabo shekara baro ma mu tana da ita da shi aka kirkiro anniversary na bikin tunawa da shekara ɗaya da mutuwa ne shekara biyar shekara goma shekara kaza da samun yancin kaza ai duk arna suna yi to tunda mu ba arna bane mu musulmai ne bari sai mu tare mu mai addu'a mu tuna shi duk wannan tajmil ne na bidiyoyi jama'a shedan ne yake riya mutane kaji tun farko musulmai sun iya wannan tunanin manzo Allah ya musu fada yace kun yi irin abinda mutanen annabi Musa suka yi inna hasunan yace haka tafarkin yake da tarkabunna sunan man kana qablakum za ku dinga hawa farfajiya da hanyar waɗanda suka gabace ku ba za ku gushe ba kuna tafiya irin tafiya da suka yi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi ne ingantacce jama'a zaka jama'a sai mu